أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أشهدكم أني أحبكم في الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم yau kwanan wata biyu ga watan hudu shekara ta 1440 hijira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da goma ga watan sha biyu shekara ta 2018 a lissafin turawa muna darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam da yardar Allah yau za mu tashi aya ta talatin da hudu faɗinsa zalika isa ibn maryam arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Allah yake cewa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Muhammadu da Abdullah zalika Isa ibn Maryam wato wannan kisa da aka baka labari ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai zalika alladhi qasasnahu alayka min khabari Isa قول الحق الذي فيه يمترون shine zancen gaskiya ko kuma shine zancen Allah wanda su suka kasance suna yin shakka shine yamtarun almubtilun waɗanda suka lalata addinin suka lalata aƙida suka lalata tunaninsu suna shakka akan wannan kissa yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata musu cewa ya halicci annabi isa bawa ne kuma annabi sai ya tsarkake kansa ya nuna musu cewa fa isa ba ɗansa ba ne kada su ga cewa Allah ya halicci isa babu uba su ɗauka fa isa ɗan Allah ne sai ce ma kana lillahi أن يتخذ من ولد سبحانه suna ta shakka a kan sha'aninsu shine yamtarun ai bai dace ga Allah ba ya riƙi ɗa subhana tsarki ya tabbata gare shi amma ya ƙulu haula iljahiluna zalimun almu'taduna uluwan kabira tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da waɗannan mutane suke faɗa azzalumai masu ƙetare iyaka ai lamarin Allah idza qada amran fa inna ma ya ƙulu lahu kun fa ya lamarin ubangiji kaɗai idan ya yanke hukunci akan abu kawai cewa yake wannan abun kun kasance fayakunu sai abun sai ya kasance ma'ana idan arada shay'an fa inna ma ya'muruhu bihi fa yasiru kama yasha'u kenan idan Allah ya ya so abu ya nufaci abu da ya nufaci abu kawai Allah ta'ala kawai cewa zai yi wannan abun kawai ya kasance kuma abun sai ya kasance din Allah Allahu akbar daidai yake da faɗinsa a can inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yace alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin a cikin ali imran so shi annabi isa kawai wani abu ne Allah ya nufata ya kasance kawai sai ya kasance din wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ya ce kuma lallai Allah Ubangiji na ne Ubangijinku wannan isa ne yake faɗa yake gaya musu masu cewa shi ɗan Allah ne ko kuma shi Allah ne ko kuma shi ɗayan ukun Allah ne haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya mai kakkiya ba fandararriya ba mai kakkiyar hanya tarwal هذا الذي جئتكم به عن الله كنا وانا اقول لنا دومكو دغا الله صراط مستقيم قويم duk wanda ya bi hanyar nan zai samu shirya zai samu dacewa wa man khalafahu dalla wa gawa duk wanda ya saba wa abin da nazo da shi to ya bata kuma ya kauce zalika isa ibn maryama to wannan shine duk bayanin da muka yi satin da ya wuce to shine ake ce ma isa dan maryam ka ji da yadda ya fito haifarsa aka yi har naƙudar da mahaifiyarsa ta yi an gaya maka to ya zai ya zama allah kuma ta yaya aka ya zama dan allah wadda ga mahaifiyarsa mun gani kuma allah ya yaye mana shakkar da za mu yi daman shi allah in ya so abu ya faru kawai ce a zai kasance kawai sai ya kasance haka Allah ya ga dama ya yi Isa ba shi da uba shi sa ce inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam idan kuna mamaki ne akan Isa to ai kafin shi an yi wani ai misalin Isa a wajen Allah kamar Adam ne yanzu annabi Adam to shi ina babansa ina mamansa to don me za ku zo ku tada hankalinku don an yi Isa babu uba ga wanda ba uban ba uwar ma gaba ɗaya kuma an yadda yana nan to shi kuma in isa an ce dan Allah ne to shi kuma adam me za a ce Allahu akbar wannan shi yasa Allah ya kawo mana kisar wato kisar dalla dalla amma duk da haka akwai masu shakka shi yasa yake cewa um qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun akwai kira'a guda biyu anan qaula din malam ya karanta mana qaula ko to akwai wata qira'ar qaulu qira'atani ne sab'iyatani qira'o'i ne guda biyu ingantattu tabbatattu qira'ar jamhur bi dhammi lam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun qira'a ta biyu qira'ar ibnu amir da asim qaula maimakon qaul idan muka tafi akan birraf'i ne qaulul haqqi din zai zama khabarun ne li mubtada'in mahzuf qaulu zalika isa ibn maryam qaulul haqqi to zai zama khabar mubtada ne mahzuf ma'anar sai ta zama zalika allazi akhbarnaka anhu wancan labarin da muka baka labari kai Muhammadu bi sha'ani Isa wa ummihi akan sha'ani Isa da mahaifiyarsa huwa qaulul haqq ka gani huwa qaulul haqq shi yasa muka ce khabarun ne li mubtada'in mahdhuf me me mubtada mahdhuf din shine huwa amma kaga ai qaulu kawai aka ce ba a kawo huwan ba to in mun tafi akan qira'ar raf din kenan ma'ana huwa qaulun la yahumu hawlahu batil ولا يخالطه ريب ولا شك الحق wannan alhaƙun kamar yadda muka yi bayani za a iya cewa alhaƙu ɗin ana nufin Allah ne don yana daga cikin sunan nakin Allah alhaƙ ko yasa ake cewa abdul haq ma'ana bawan Allah abdul haq daidai yake da abdulrahman abdul haq daidai yake da abdullah abdul haq daidai yake da abdul aziz kenan alhaqu anan za a iya nufin cewa qaulul haq maganar Allah ne wannan abin da aka gaya mana maganar Allah ne zai iya yiwuwa kuma ya ɗauki ma'anar alhaƙu ta gaskiya ziddul batil ƙaulul haƙ ma'ana zancen gaskiya shine as-sidqu kuma shine as-subut kamar yadda muka bayani idan muka dawo kira'ar ƙaulal haqqi zalika isa ibn maryam ƙaulal haqqi alladhi maimakon ƙaulul haqqi alladhi to ya ma'anar za ta zama bin nasbi kenan zai zama masdar ne mu'akkad yani masdaran mu'akkadan li madmunil jumla kenan kenan a matsayin masdari ne to ya zancen zai zama a nahau zalika alladhi qasasnahu alayka wancan kisar da muka kisanta gare ka ayyuhar rasulul karim ya kai wannan annabi mai girma min sha'ani isa ibn maryama akan sha'anin isa هو القول الثابت الصادق كنا الذي أقول فيه قول الحق هكذا نشين زي زمان هو القول الثابت الصادق الذي أقول فيه كاغني قول الحق كنا يا زمان مصدر ني مؤكد كمان كرفة فتنشان أكي شيسا أكي قول الحق دي دي كي دي وعد وعد الصدق كاغا وعد الصدق با وعد الصدق با وعد الصدق الذي فيه يمترون الذي فيه يمترون abinda su kafirai suke shakka nam ba mamaki idan sun yi shakka akan abinda Allah ya faɗa suna shakka akan Isa da mahaifiyarsa wannan allazi din zai zama sifatun ne lil qaul ko kuma sifatun lil haqq yamtaruna kalmar yamtaruna a larabci daga mirya ne ana nufin shakka yashukuna kenan yamtaruna bi ma'ana yashukuna min almiryati ashak wal jadal wannan labari da muka baka ya kai Muhammadu na sha'anin Isa shine zancen gaskiya ko kuma shine maganar Allah wanda babu shakka akan gaskatar wannan zance amma kafirai suna jayayya su kuma batattu ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake kansa bayan yayi bayani kar ma a liƙa masa ɗa ya ce ma kana lillahi an yattaki da min walad ai ma ya sihu wa ma ya staƙimu wa ma yi tasawwaru fi haƙƙihi bai inganta ba bai dace ba ba za ma a yi tunani ba a kan lamarin Allah a ce wai Allah yana da ɗa munazzahun an zalik Allah abin tsarkakewa ne akan ɗa saboda shi ɗa wato ƙararru wanda ya san ƙararre ne zai ƙare a duniya shi yake buƙatar ɗa saboda ya san in ya ƙare ɗansa zai ɗora masa akan inda ya tsaya kama ya fara gini ne ya gagara ɗansa sai kammala mai addu'afa'u su suke neman ɗa yattakhiduna alwalada linnusra suna neman Allah ya ba su ɗa dan ɗan ya taimake su kamar yadda na muku bayani cewa lallai ɗa yana taimakon uba ɗan kirki to Allah kan munazzahun an zalika Allah shine baki baqa'an abadiyya wanzaje wanzuwa ta har abada alqawiyul qadiru alladhi la yujizuhu shay mai karfi mai iko wanda ba abin da yake gagararsa tabaraka wa ta'ala bai da min walad wannan min din ta'kid ne wato na wannan korewa da ta'amim kowane irin dama ko min walad kowane irin dama Allah bai da shi ya fi a ce mattakhadallahu waladan min walad ko ma wani irin dama Allah bai da shi shi yasa aka samu su ayoyin da yawa cikin alkur'ani da suke karfafa wannan aya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دمي أن دعوا للرحمن ولدا سيشمي وما ينبغي بكما تبا أن يتخذ ولدا أبي داشي بأ الله تبارك وتعالى للرحمن ya zama yana da ɗa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani dangane da wadatarsa ba ruwansa da ɗa ba ruwansa da uba ba ruwansa da aboki ba ruwansa da sa'a ba ruwansa da kini ba ruwansa da tsara shi kaɗai yake to don me za a ce a danganta masa isa isa ɗin nan fa a ƙarƙashin kafin da nuni ya kasance inna ma amurhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga kenan bai zai yi ba a ce Allah ya rike shi a matsayin ɗa so shi an yana son abu kawai kasancewa yake wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu lallai Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji na ne kuma ubangijin ku ku bauta masa fa'budu lallai Allah ubangiji na ne ubangijin ka ku bauta masa ka ku bauta mun ne ya kamata a ce ɗan kirista in ya ji wannan ya sallama sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani dangane da halin da ahlul kitab suka fada bayan halittar annabi isa na saɓani sai ce mai suka yi فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم na'am أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
Allah ya ba mu labari cewa ahlul kitab sun samu saɓani ƙwarai da gaske dangane da harkar annabi isa bayan al'amarinsa ya bayyana wa annahu abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wasu daga, suka- wasu daga cikinsu yahudawa kenan alaihim la'ainullah Allah ya tsine wa yahudawa sai suka ce saɓanin nake son ga muku yanzu yahudawa abinda suka fara faɗa a kan isa suka ce ɗan zina ne sai sa na ce muku Allah ya tsine musu yanzu ku duba akram kalla mu musulmi ne ko amma mun ji zafin abin da yahudu suka gaya wa annabi isa kirista ba sun ɗauki annabi isa nasu ba ne har ma su ce allah ne har su ce kaza ne to a littafin yahudawa a aƙidar yahudawa annabi isa ɗan zina ne wal iyazu billah amma yanzu ka duba ikon allah duba yadda zamani ya canja duba yau yadda kirista suka rungumi yahudawa duba munafurcin duniya ina jin ya kamata ɗan kirista ya yi faɗa da bayahude sama da yadda zai faɗa da musulmi saboda yanzu ka duba yanzu dukkanmu nan mu masu sallah ne amma ka duba yadda muka ji zafi da aka soki annabi isa wallahi mun fi su kusanci tsakaninmu da su da yahudawa wala muna kusa da su tunda annabinmu ya yi ta magana annabi isa ƙur'aninmu ya kawo bayanin annabi isa ba inda aka soki annabi isa sai yabo mu a aƙidanmu a musulunci Allah jiyar da 'yan kirista wannan aƙidanmu a musulunci duk wanda ya soki annabi isa kafiri ne ka ma fita daga musulunci in ka taba annabi isa sai suka ce isa ɗan zina ne abu na biyu suka ce duk magangan maganganun da isa yake gaya mutane sihiri ne da tsafi kawai maganganun banza ne don Allah ku riƙe wannan amma yau ku duba 'yan kiristiyan da suke son yahudu a duniya ku duba yadda ake cincirindo a kan isra'ila yahudawa ne fa su fa yahudawa fa maƙiya kiristan ne amma sun yadda su nuna musu soyayya ta baka don su yaƙi musulmi shi sa ba abin da ya fi ilimi daɗi duk kiristan da ya zo yana maka jaya yana cewa kaza yana cewa kaza zungure shi ka gaya masa kai mu muka fi mutunta annabinka a kan waɗancan tsinannun don mu tsinannu ne a wajenmu saboda sun taɓa annabinka kuma annabinka annabinmu ne wasu suka ce isan nan dan Allah ne wannan a cikin kirista kenan su kuma nasara dan Allah ne kawai ba wani magana dan Allah ne to ya aka yi zama kawai dan Allah ne to daga nan aka samu aƙidar cewa isa dan Allah ne wasu kuma a cikin su suka sake cewa mm salisu salasa isa ɗayan abu uku ne Allah Allah isa Allah maryam Allah to sai aka samu wani zancen kuma suka ce abdullahi ne wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzo Allah to wannan qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna din kenan wannan magana musulmi kenan malam wannan shine jumlar wato sabanin al-ahzab kungiyoyi faktalafa al-ahzabu min bainihim akan Isa mana sun yi sabani akan Isa al'azab din nan jam'i ne na alhizb abinda ake nufi da su firaqul yahud wan nasara suka rarrabu kashi-kashi suka watsa kansu suka faɗi maganganun da Allah ya barrantar da annabi isa da shi aka jefi mahaifiyarsa aka ce mazinaciya ce yanzu a wurin yahudawa maryam mazinaciya ce shi sa Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtana azima wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryam masiha isa ibn maryam kaga Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim da kafircin da suka yi da maganar da suka yi ala maryama bayan kafircin yahudawan da suke ciki amma sai da suka yi wa nana maryam buhtana azima wato kirkirar ƙarya mai girma shine cewa da suka yi mazinaciya ce ta haifi isa shi kansa annabi isa ɗin gurungum a wurin yahudawa ɗan zina ne ya ilahi musubillah da wanda suka ce ibnullahi ne da wanda suka ce huwallahu ne da wanda suka ce ilahun ne Allah salisu salasa maganganu dai da yawa batila wanda alkur'ani ya yi bayani akan abin da suke faɗa su ne nasara so anan guri in kun lura da abin da an rama ya karanta mana fahtalafa al-ahzabu min bainihim ko to sai Allah ya ce mai fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim wailun dinnan masdar ne la fi'ila lahu min lafzihi kalimatu azab ne da wa'id kamar ka ce bala'i narkon azaba shine wailu narkon azaba ya tabbata akan waɗanda suke kafirai min mashhadi yaumin azim wato a rana da za su halatta rana mai girma ita ce ranar alkiyama ita ce mashhad yaumin azim wannan tahdid ne da wa'id shadid ga wanda ya karyata Allah kuma ya ce Allah yana da ɗa Allah ya yi musu gargadi ya ce kun shiga uku min mashhad yawmin azim ranar tashi alkiyama ranar da za a halarci ranar ka ji mashhad malam ka san me mashhad daga shahida ne ya shuhud mahdar ranar da za a halatto ranar da za a haɗu ashe akwai ranar da za mu haɗu malam yawmin azim Allah da kansa ya ce babban rana ce ranar tashin kiyama babban rana ce ba karamar rana ba ce ya rabbi ya Allah Allah ka kubutar da mu la ilaha illallah Allah mai haƙuri ne Allah mai juriya ne Allah mai kau da kai da barin bayinsa suna barna ya ce za mu haɗu da ku za ku gamu da azaba min mashadi yau min azim dan baya yin gaggawa la yuwajjilu ala man asa Allah baya gaggawa ga wanda ya saba masa kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim inna allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu allah yana jinkiri ma zalimi har sai har sai ranar da idan shi to fa ba zai sake shi ba zai sha azaba shi sa annabi da ya zo karanta wannan hadisin a ƙarshe sai jawo ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah yana jinkiri ya ku bayi ku ji ya masu saban Allah ya masu zalunci ya ‘yan ta'adda ya masu zubar da jini ya masu kisan kai ya masu wulakantarwa ya masu tozartarwa ya azzalumai ya masu shan jinin mutane ya waɗanda suke halakar da ɗan adam su rayu su samu abin da za su ci su sha ya waɗanda zalunci shine abincinsu abin shansu shine rigarsu shine motarsu shine suturarsu inna allaha la yumli lil Allah yana jinkiri yana ɗaga ƙafa wa azzalimi sai ranar da ya damƙe shi idan ya damƙe shi wallahi ba mai kwatarsa karkai mamaki yana kashe mutane har yanzu yana rayuwa karkai mamaki yana cin mutane har yanzu yana rayuwa karkai mamaki yana kan mulki yana cutar al'umma yana kama karya dan ta'adda ne amma Allah ya zuba masa ido ya kyale shi inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu lam yuflithu وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد أتشم بخاري مسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم إن لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويوافيهم با wanda ya kai Allah hakuri babu shi inji annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya kai Allah haƙuri ya ce gashi nan suna yi wa Allah ɗa suna cewa Allah yana da ɗa amma duk da haka Allah ya ta ba su arziki sun ce Allah yana da ɗa Allah ya ta ba su lafiya ka gan shi yana zagin Allah ya je coci ya zagi Allah amma wallahi malam ka ga shagunansa subhanallah ka ga dukiyarsa arne ne ya ci ya ƙoshi akwai kuɗi sarrafa kuɗi yake kawai haka Allah yake lamarin shi ba wanda ya kai Allah haƙuri amma fa ka tausaya wannan kafirin ranar kiyama kuma rabansa ne na lahira yake cinyewa yanzu rabansa ne na lahira yake cinyewa in ya mutu ba yi da rabo a kiyama shi sa Allah ce fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim ranar kiyama kenan a cikin hadisi na Bukhari da Muslim shi ma daga Ubada ibn Samit manzo Allah ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal duk wanda ya shaida babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzan Allah ne ka yadda da wannan kuma ka yadda Isa bawan Allah ne manzan Allah ne bawa ne manzo ne kuma kalmarsa ce ya jefa wa Maryam kuma aljanna gaskiya ne kuma wuta ma gaskiya ne to Allah zai shigar da kai gidan aljanna a bisa abin da kasance kana yi na aiki na ƙwarai kenan aƙida ne ka yadda isa ba ɗan Allah ba ne shi sa shi kansa isan ya ce ubudullah rabbi wa rabbakum ku bauta Allah ubangiji na ubangijinku sai kai mamaki yaya kiristoci dallu dalalan ba'idan suka bata irin wannan bata manisanciya duk wannan bayanai ba sa saurara kuma ba sa hankalta suka sifanta annabinsu da abin da yake ya barranta da shi suka zama kafirai فويل لهؤلاء الكافرين من شهود ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة me yasa aka ce wailun gare su ai a ranan ne za su gamu da azaban shadidan min Allah bisababi ma nataqu bihi min zurin wa buhtan saboda abin da suka yi furuci da shi na ƙarya cewa Isa dan Allah ne cewa Isa Allah ne cewa Isa ɗayan uku ne shi yasa Allah ya ce da su kafirai ta yanzu akwai laifi dan mutum ya ce wannan kirista kafiri a'a ku da gaskiya mu mu haɗin kai mu haɗin kai mu haɗin kai muke nema ƴan uwa ne su ma ƴan uwa eh ƴan uwa mutane mutane ne mu ma mutane ne amma kafirai ne fawailun lilladina kafaru min mashhad yawmin azim ya karɓo kwangila kenan su ma ai ai da addinin su wani bakinka motsatsi kamar an taka agwaluma ya za ku yi ya za ku yi ƙura'ani kai kuskure ma yanzu fa wallahi malam ta kai a wasu wuraren fa ba za ka ce kafiri ba wallahi kana yawan faɗa shi kai wannan mai tsananin addini ne wasu dai ka rinka cewa yan uwanmu waɗancan ka ji faɗin rainin hankali wai yan uwanmu waɗancan ‘yan uwanmu ne abokanan zama a duniya amma tunda Allah ya ce kafirai ne kafirai ne to duk inda Allah ya ce kafiri kafiri sai mu canja? subhanallah to me Allah ya ce malam
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
الله أكبر الله أكبر Allah sai ya amfani da wani uslubi har yanzu muna kan kafiran nan ne yace asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana wannan kalmar asmi' bihim wa absir wato wa'adi ne ake musu wani alkawali ne na narkon azaba mai raɗaɗi ta'kidun na lima qablahu asma bihim wa absir kamar lafazi ne na umarni amma yana nufin abun mamaki kaga yadda mutanen nan suke ji suke gani asmi bihim yi mamakin ganin su a yi mamakin jinsu wa absir yi mamakin ganinsu me ake nufi wai yau a kiyama sun zo wai suna ji suna gani amma a duniya sun zama makafi an gaya musu gaskiya ga ta nan ba sa gani a duniya sun zama kurame ba sa ji sai da yau aka ga azaba yanzu ne idan ya buɗe tarwal wai yana gani wai yanzu ne kunnen yake jin wai gaskiya asmi abihim wa absir yi mamakin jin su da ganin su a yau kiyama yau mai atuna na ranar da za su zo mana abin da zancen yake nufi shine um, ma asma haula il kafirina me ya kai waɗannan kafirai ji a yau wa ma absarahum zalika al-yawm me ya kai su gani a wannan rana saboda me sun ga tashin hankali sun ga firgici yanzu idan ya bude saboda an zo kiyama amma a duniya sun zama summan wa umyana kurame ne makafi ne anil haƙƙin ladhi ja'atun bihi rusuluhum gaskiyar da manzannin suka zo musu da shi wallahi makafi ne kurame ne ba sa ji ba sa gani amma yau da suka sha kashi gashi suna gani kamar mutum ne wai yana gengedi yana gengedi bacci yake sai ji ana kayya kayya ya buge shi sai kaga ya miƙe dafa gengedi yake yi. amma da da ya ji an make wani tararau sai bacci ya fita ya shine a gaba ma wannan mutane akwai abin mamakin halinsu innahum la yasma'una wa la yabsiruna fi dunya hina yakunu as-sam'u wal basar wasilatun lil huda wan najah a duniya ba su gani ba a lahir a duniya ba su ji ba ba su gani ba suka nuna su ba sa jin gaskiya suka nuna su ba sa ganin gaskiya lokacin da jin da ganin ya fi musu amfani don karɓan gaskiya ba su yi amfani da jin da gani ba wai sai yanzu asmi abihim wa absir yau mai atunana ka san yau mai atunana? la ilaha illallah ranar da za su zo mana ranar da za su zo mana Allah ya yi amfani da wato lamarin ƙwar'ani malam daban ne a karamakan malam ka ji ma mulkin Allah cewa ke ranar da za su zo mana za ku je ne za a je ina so ku rinka lura da tafsirin alkur'ani yadda yake malam duk inda aka karanta aya ɗaya biyu sai Allah ya yi magana akan kiyama fa ku lura fa ko da ba magana kiyama ake ba sai an sarƙafo wani abu na kiyama an shigar ɗazu-ɗazu ɗin nan fa muka ce kiyama yanzu kuma gashi an daɗa maimaita mana yau mai a tunana wai wace rana ce ɗazu ba aka ce mana min mashhadi yaumin azim dan a nuna maka cikakken sakamako ga waɗannan kafiran da kake gani wallahi sai kiyama ta tashi amma yanzu wannan karatun fa duk ba shi ake ba yanzu aina yanzu mutum musulmi ma yana iya haƙura ya bar addini na su yi waɗannan mutanen idan harka ta zo ta duniya malam a'a ɗazun nan wani ɗan siyasa ya bugo mu haka yake mu magana ya ce malam ya kamata ka yi wa 'yan uwa nasiha ka yi musu wa'azi musamman waɗanda suke da awar sunna ya ce malam in an shiga harkar siyasan nan fa malam galiban fa mantawa ake da sunnan nan ba ma sunna ba wai sunna sunna malam sallah ma fa ba ta samuwa a yi ta ya ce wallahi malam yan uwa ne muna tare da su malam da gemukansu da komai sun shiga harkar siyasa nan muna yi amma wallahi sallah muka zo za a zo an ga wai karfe ɗaya saura ana taron siyasa muka fita muka ce za mu yi sallah sai aka ce kai wai a nan ɗin ma izalar za a kawo mana wannan yan uwansa ne fa suke gaya masa haka a nan ɗin ma yanzu har azahar ɗin ta yi sai ce subhanallah yau da mu akwai wani abin da muke da zamu manta da sallah su wai yaya ana taro ana tattauna abubuwa masu muhimmanci zaka fita ka ce wai aje za a yi sallah wai dai saura ta yi wai aje a yi sallah wallahi malam ni al'amarin nan kaji ko wani lokacin wallahi ce ka ɗauke tsammani Allah ya hana mu ɗauke tsammani amma wallahi idan ka ga wata tsiyar da wasu suke yi abin zai baka tsoro Allah sai ka kamar gwanda ma ka koma gefe kawai ka zuba musu ido su je su yi ta yi kawai malan kalla wanda zai shiga bai lalace ba akwai na kirkin wallahi amma ba su da yawa yanzu mutumin da akar makallahu yake neman nasara amma yana wasa da sallah to wallahi masu kokari ne masu ke kokari su hada azahar da la'asarin ana tafiyar wallahi akwai wanda ko sallar ba a yi baki ɗaya in an ci sa'a a dawo gida a haɗu kafin da daddare ai kafin a kwanta bacci a rama su wallahi in suka fita wannan yawon kamfen ɗin kuma ku tambaya ba an ji an yi firamare election ba ku tambaya an ware wani lokaci a je a azar mai imani ne yake zare jikin sai fita wanda ake fa na gaba ɗayan nan da kuke gani ba wani maganar sallah kuma in ba haka bane abin da na faɗa wani ya zo ya ce a'a in an zo ana yi ana tsayarwa a ce ba sallah ba in daga nan har babbar sallah ce za ta iso walla ba su tsaya ba to yanzu kana neman nasara kana wasa da sallah malam sallah fa sai an gama abin da ake za a yi ta wannan masu kokari suna yin ta kenan to ya za a zo a shugabancin mu ji daɗi kuma kai mai fita ma ka je kai sallan ma an sa maka ido ana kula da kai dan tsananin addini ne malam gemu ma baya iya tsayuwa gemu wallahi tallahi kai ta zirga zirga a cikin mutanen nan wallahi tallahi malam sai mutum ya cire gemunsa kuma ku zuba ido ku gani wallahi hankali za ka ga mutum yana ta sare shi yana faskare shi saboda yana yana shiga cikin mutane saboda shi kansa kunya yake ji ya ji ya gan shi da ya baya bage mu a cikin waɗannan masu askakken gem ka ga mutum malam haɓarsa kamar bayan ƙwarya ya haura shekara arba'in da wani abu amma tas za ga kyalli yake saboda tsabar faɗa da annabi ni ban sani ba ko kuna ganewa ma ko ba ku ganewa Allahu akbar wallahi tallahi wala Allah wallahi wani lokacin sai gani kamar ni ba a gane abin da nake faɗa wallahi wallahi abin ciwo yake mun wallahi kuma malam ba wata dokar da ta hana ka babu wata doka a siyasa da ta ce karka tsaye da gemu wallahi babu ita babu wata doka a aikin ka na gwamnati na ofis da ya ce ka share gemunka amma wala ba su ajiye gemu sai sun yi ritaya don me yasa saboda wai shi kare fito daban duk wanda ka ga ya bar gemunsa ba jarumi ne wallahi ka sara mai a kan shi babban jami'i da gemu wallahi jarumi ne wallahi gemu kawai to ina sauran al'amura na addini akwai abubuwa suna nan da yawa waɗanda ba su ci karo da constitution ba a tsarin constitution muna da yanci mu musulmi a yi mana mu yi amma wallahi ba a iya yi saboda bala'in tsoro muna nan za mu kawo su mu lissafo su insha Allah sababbin 'yan siyasanmu da za su hau wataƙila in sun ji sun hau in masu kishi ne su gyaggyara mana bai ci karo da constitution ba amma wallahi saboda lalacewar musulmin Najeriya ba sa iya yin wannan abun tsoro suke su suna jin tsoron waɗancan mutanen tsoro suke to mutumin da ba ya fita ya sallah ana taro ba zai iya fita ya sallah ba sai ga an yi tafiya malam a yi ne tun da safe ake abu amma ba wanda zai ce a tsaya ya sallah kuma duk musulmi ne a taron in akwai arne bai fi ɗaya biyu ba amma wallahi akan wannan arne ɗaya biyun sun haƙura su haƙura da sallar amma shi ku arne duk abin da za a yi ba za a gaice shi lahadi ba wallahi bare je ba dan ku yana coci su ko yawa yake magana wallahi babu juma'a a cikin lissafin su na rantsi da Allah sallar juma'a ha ina sai dai ba a tashi harka ba waye ma zai tuno ranar juma'a ce la ilaha illallah Allah ya ce za ku zo yawma ya'tunana ranar da za su zo mana ita ce ranar tashin alkiyama lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin sai dai azzalimai a yau a yau yana nufin a duniya azzalimai a cikin duniya suna cikin bata mabayaniya ma kanu fihi fi dunya min dhalalin wa ghaflatin anil haqqi kai mamakin halin waɗannan mutane sai ce wa an zirhum yau malhasarci ka karanta ya ce ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tsoratar da su yau malhasarci yau malhasarci yau ma'ashaddun nadami ranar tsananin nadama shine yau malhasarci ban sani ko za ku iya tunawa abin da na gaya muku da an yi magana sai a sake dawowa magana kiyama kaji kuma yawan hasarati ɗazu me aka ce mana min mashhadi yawmin azim me mashhadi yawmin azim kiyama yawma ya atuna na wace rana ce yawma ya atuna na wa anzirhum yawmal hasarati wace rana ce kiyama wannan kaɗai in muka tashi muka rufe littafi ya isa mun tafi da riba an tunatar da mu lalle za mu mutu kuma za a tashi kiyama wanda ya shirin zaman duniya ga yawmal hasarati a gabanka wanda ya shirin zaman duniya ga yawma ya tuna na a gabanka wanda ya shirin zaman duniya ga min mashhad yawmin azim wallahi tallahi in dai ba mu ci zaɓe ba za a ga tashin hankali za a yi bala'i a ƙasan nan ƙasan nan za ta yi kaza Allah ya kashe ka kafin ka kai lokacin da ka tada hankalin mutane da ka tada hankalin mutane sai mu addu'a Allah ya kashe ka ko Allah ya kai ka amma kana gadon asibiti ka yi paralyze akan yana neman kujera wannan ya auna ya auna ya auna ya leko ya leko ya yi ya yi ya yi ya yi yana ganin abin akwai matsala to bari ya firgita mutane in ba a yi kaza ba za a yi kaza ba za mu yadda da kaza ba wannan fa mutum ne malam mai cike da kashi a cikin cikinsa dan banza amma malam ya yadda ta da hankalin mutane ya zubar da jini a yi kone-kone Allah ya tona asirinku kada Allah ya bar ku ya biya muku bukatunku in shirya za a kone kaza za a yi kashe kaza za a yi kaza saboda wallahi wata biyan bukata guda ɗaya kawai dan a mulke mu a dole dole sai an mulke mu an zalunce mu a dole ku kuma sai ku dage da addu'a ku dage da addu'a maganganu ne ga sunan kuna gani muna jefa muku suna nan da yawa wanda yake jin kafafen yada labarai yake karantawa wallahi bakin ciki sai hana ka bacci za ka shiga damuwa ka ji kamar ka hijira amma ba inda za mu ƙasarmu ne mu 'yan najeriya ne ba 'yan kwatano ba ne ba jefo mu aka yi ba ƙasarmu ce muna da 'yanci kuma ba wani wanda zai zo ya zare mana ido buɗe mana ido ya ce kaza yawa kuma in ka ce hankali za ka tara mutane kuma sai shirya kare kansa ko ba haka bane ba ya za mu zauna ne kuna kashe mu a banza wala ba mu zauna ba wala duk wanda ya ce zai tayar mana hankali zai hana mu zaman lafiya Allah shi ma bai zai zauna lafiya ba ba wanda bai iya takobi ba in ya ga dama bindigan nan ba wanda bai iya danna kunamar ta ba in ya ga dama ko ba ka bane ko kawai in mutum ya ga dama wanda bai ko zuwa mutum ai wahala ma za su saka koya wani ma bai je training ba ya iya ya zama expert da hannu ɗaya ma yake rike ta ta ta ta ta ta ta ta ta yana buga ta ba inda ya je so kai wani ya zo mana wani barazana wai zai ta da hankalin mutane ko zai kaza zai kaza mutum ne kai mutane ne mu ko ba ka bane ba kowaye ko mutumi na gaskiya ne kowaye wato ya kamata ku fahimci wani abu guda ya kamata mu canja tafiyar mu mu canja yanayin mu mu zo mu zauna kawai wasu yan iska suna firgita mu a banza kawai wahalan ma da muke ciki ta ishe mu malam da damuwar da ake wai waye in ya fito fili ba zai abun kirki ba duk wanda ya ja daga ya samu abin rikewa a hannu zai yi aiki ko ba haka bane ba to ya wasu zasu suna tsoratar da mu a banza suna firgitar da mu a kawai su ta kashe mu a iska kawai muna kallon mun zuba ido a an abin ya ci cira ya kici ya kicin ya wato akwai hanya dole in ka matse wannan muzuru a daki kana duka yana kuka kana duka to zai samu hanya hanyar kuma fuskar ka zai yi sama ya yaga da farce ya bude ka baka san ma lokacin da ka ja sakata ka bude kofar ka fita ba Allahumma amin Allah raba mu da sharrin makiya in sun daga Allah ka kifar Allah ka dora mu akan su Allah ka taimaki gaskiya ka kwantar da ƙarya wa anzirhum yawmal hasarati ka tsoratar da su ranar tashi alkiyama Allah shiga ta mana ga wani dattijo nan a baya nan an gama tsuma shi ji yake kamar zai balle kujerarsa ta san haka gaskiya take haka ƙur'ani yake wallahi wallahi ina gaya muku in ban da albarkacin addini ba addini da musulunci da ƙur'ani ba kowa fa in ya ga dama fa zai iya sa bulan nan a fuskarsa Allah ba dai mutum bane dan wanka ai mutum ne shi kai ma mutum ne kai to amma alkur'ani ya ce a yi haƙuri alkur'ani ya ce a kwantar da hankali alkur'ani ya ce a tsare jinin mutane alkur'ani ya ce a yi kaza mu mun yi imani da alkur'ani muna bin alkur'ani amma wallahi ba wai don muna jin tsoro ba ne wallahi ba don muna jin tsoro ba ne Allah dai muke jin tsoro to shi yasa mu kuma duk mutumin da zai tashi hankalinmu ya hana mu ci ya hana mu sha ya hana mu kwanciyar hankali ya hana mu bacci ya hana mu zuwa kasuwa ya hana mu zuwa makaranta to muna addu'a Allah ubangiji ya hana shi duk abin da yake so a duniya da lahira kuma Allah imanin maganinsa kun san yawan hasarati ita ce ranar nadama ranar nadamar da ba za ka iya zuwa ka kai ƙarshen nadamar ba shine Allah ya ce wa manzo Allah kai musu gargadi ka ja musu kunne yawmal hasrati ranar da za su yi doguwar nadama wahum fi ghaflatin za su kasance cikin gafala ranar tashin alkiyama wanda yake da gaskiya ma yake don Allah malam ka yi wa kanka tunani kai da kaje da gaskiya malam ya ka ƙari ballantana mara gaskiya فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين yace wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni gare su kuma su ma manzannin sai mun tambaye su annabi fa kansa malam ce ake nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake izhabu ila ghairi ku tafi gurin wani ba ni ba yawma yatahassaru adh-dhalimun ranar da azzalimai za su yi kukan hasara da tabewa su ce ya Allah mun zalunci bayinka Allah ka ce maka mana ita ce ranar da yawma la yanfa'un nadamu التعسر يومئذ لن ينفعهم dan Allah ya riga yanke hukunci a kansu zai halakar da su zai kubutar da masu raunin da aka raunata yanzu shekaran jiya jiyan nan mala a wani kauye a zamfara haka kawai wasu mutane suka je suka kewaye kauyen nan suka bunka masa wuta da mutanen ƙauyen da dabbobin ƙauyen da awakin ƙauyen da jakunan ƙauyen da kajin ƙauyen wallahi komai suka kone shi malam wallahi malam ko gawarsu babu sai wato kawai sai toka kawai har da wani wasu daga cikin 'yan sanda nan 'yan nan kano ne aka tura suka tafi wani a nan nan yake wajen unguwan nan ‘ya'yansa goma sha bakwai malam ya bugo waya ce jibi yau kenan ya ce jibi zan dawo wallahi yanzu ko gawansa ba samu malam malam abin ya yawa har a rediyo ma ba a faɗa malam kurin wasu mutane sun samu dama suna ta halakar da al'umma kawai ɗazuɗin nan wata mata take bugo min waya ta ce malam dan Allah in ka zo karatu ka gaya wa mutane su yi muna addu'a an kama min dan uwana sun ce sai na ba da naira miliyan hamsin mai gidana ya buga ya ce bayi da shi suka ce ka ci abu kazan kan baka bayar ba suka murɗi mutumin suka ce wallahi wallahi sai sun kashe shi malam ya kwana kusan goma sha takwas ana ciniki har dai aka dawo naira miliyan biyar suka tattara miliyan biyar ɗin nan suka ɗauka suka kai a nan nan katsina fa ba wani guri ba a nan katsina a nan cikin ƙauyukan katsina wajen ba tsari ɗin nan a nan ake bada aka bada kuɗin a nan aka kame mutane a nan dutsen su dutsen maɗin nan a nan aka kame mutum so a cikin wannan dajin na katsina a nan suke kurin aka tattare miliyan biyar ɗin nan aka yi karo aka sai da kadarori da motoci da filaye da aka kai da aka kai sai suka ce to sun karba ba za su bayar ba sai an karo wata miliyan biyar ɗin wallahi malam an kai suka ce za su sake shi jiya shekaran jiya kai suka ce sai fa an karo kuɗi suka buga suka buga suka buga da ƙyar suka samu miliyan uku jiya suka kai musu miliyan uku suka karɓi miliyan uku a da cewa yau da safe za a sake shi shine ɗazu suka bugo mu suka ce malam yanzu har magariba wallahi ba su sako mutumin nan ba kuma wasu kuɗin suke bukata na ce kar ku ƙara musu ko kobo ko naira ɗaya kar ku ƙara musu kai ku ce kun gama abin da za ku in za su sake su sake shi in kashe shi in ya mutu ba za ku yaƙuri ba shikenan kawai ko naira ɗaya kar ku ƙara musu suka ce mai gidan fa yana musu magana suka ce kai ma za mu zo mu kama ku yace dan uban ku na fa karfin ku ƙarya kuke wallahi haka ya gaya musu a waya to ya riga ma gaba ɗaya tsoron ya fita a ransa me ne abu ɗaya ne mutuwa ce malam sai ka fada kwata ma ka mutu da wanda aka harbe shi da bindiga da wanda aka yanka shi da wanda ya fada kwata da wanda malaria ta kashe da wanda typhoid ya kashe duk abu ne ɗaya ne minti ɗaya yayi yawa ne mutuwa ne barin duniya ne to har yanzu ba su sako shi ba wallahi bawan Allah yana hannunsu sun karɓi naira miliyan takwas malam ana zalunci malam shi yasa shi yasa nake gaya muku zalunci nan bai yi ba malam yanzu wannan mutum ne yake wa dan uwansa musulmi yake masa wannan kuma abin da zai maka ciwo a samu wasu da suka ɗauki kwangilar yada wannan abin su yi sponsorin masu yin suna biyan suna sama musu makami in sun karbi kuɗin a basu percentage nasu su ci abinci su gina gidaje su hau motoci masu tsada su yawo a cikin musu aure yayin da suka ga dama su tafi kasashen da suka ga dama da irin wannan kuɗaɗe na haram to wallahi irin wannan tasku da bakin cikin yake sa wallahi wani lokacin mutanen wasu zaga mutum ya fandare ma ya ce shi kawai ma duk abin da ma aka dama za a yi kawai Allah ka rasa wa za ka bi kado wa zai bi ma kado su waɗannan mutane yanzu duk jam'iyyar su ce a gabansu in kaga sun yi magana taron siyasa ne ya za su ci 2019 shine ya dame su bayan da aka kama muku mutane ba ko kuma ana cikin wannan yanayi ko kuma a bauɗe a ɗimauce abin da yake gabanku liƙa fosta ana ta kama muku mutane ana cinyewa ana kashewa ku fito ku yi magana ga hakkinku a taimaka muku ba shi ne a gabanku ba ya za ku ku daɗa tura wancan ya je ya ci kai fa ba kai ne za ka ci ba so kake kai dai ka taimakewa ne kana nan kana faɗa da ɗan uwanka kuna shirya makilci da ƙulle-ƙulle ya za ku kashe mutane ya za ku yi barna ya za ku yi ta'addanci ya za ku yi wannan zamba cikin aminci ya za ku yi yaudara ya za ku yi magudi abinda ake ta training ɗinka kenan a lokacin da ana ta kashe mutanenka ana yankawa rashin mutunci malam da yawa a daidai wannan lokaci wannan wa yake bugon wa yake faɗa yake yake mun bayani kai ma baka da baka muke faɗa yace anan nan yanzu jihar Benue akwai university private university ne aka yi ta malam sun kafa doka ba a sallah a jami'ar kwarai ku anan Benue haramun ne sallah in ka kama kai sallah sai an hukunta ka a Benue fa a arewa yaro duk ɗalibin da ya shiga wannan jami'ar sai dai ya fito da sallah ya sa wajen gari daji yayi sallah ko asuba ko magariba ko isha ko a ɗakinka ka ko a banɗaki haramun ne sallah a jami'ar gaba ɗaya a nan binuwe ba wani abu ba yan majalisar mai sanatocin mai sun ma san da wannan maganar ba ita ce a gabansu ba kuma damun ba ku zaɓe su don su nemo muku wannan yancin ba kuma zai iya yiwa ɗanka ya tafi karatu a can su kuma ga nasu 'ya'yan sun turo mana su a nan har a jami'ar bayero akwai coci ko babu a cikin azuzuwa da tiyatas ake ɗauka ake ba su tsakiyar musulmi suna buga gangunansu a ba su tsaro kuma ina ne ba su yi da wannan wani janibi ne wannan karma ka yi magana wani rashin mutunci tukuna da arnan ƙasar nan suke wa musulmi da cin kashin kaji wannan shine zaluncin da ake tabara wallahi wani lokacin annabi ya yi gaskiya yake cewa za a zo lokacin da wallahi tallahi mutumin da yake cikin kabari sai ya fi na waje jin daɗi mutum zai zo ya wuce a gindin kabari ya tsaya ya ce ka ina ma ni ne wannan mutumin la ilaha illallah kun gane karatun kuwa gindin kabari fa mutum zai zo wuce ya ga tarin kabari ya ce ina ma ni ne wannan a kwance a nan saboda bala'in da yake cikin duniya da bacin rai ka kasa saka abinci a bakin ka ji ɗanɗanon daɗi babu wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru yayin da aka yanke hukunci aka gama me aka yanke hukunci malaman tafsiri suka ce ran da aka yanka mutuwa qudiya al-amru yanda aka yanka mutuwa hadisi ya zo cikin bukhari manzo Allah yana cewa za a zo da mutuwa ran tashi al-kiyama kamar rago a shimfide ta fa yunadi munadin wani mai kira zai yi kira ya ahlal janna ya ku yan aljanna sai su ɗago kawukan su miƙe suna leƙuwa suna gamu nan waya ahlan nar ya ku yan aljanna ina kuke su ce gamu sai a nuna musu wannan mutuwa ce aka mai da ita kamar rago sai a ce da su kun san wannan suka ce na'am mun ku san wannan kwarai kuwa suka ce hazal maut ai wannan mutuwa ce manzo Allah ya ce wa kulluhum qadra auhu kowanne daga cikinsu ko dira'ahu kowanne daga cikinsu ya ga mutuwa ah sai mai kira ce ya ahlan nar yayan wuta za su dago kawukan su leko suna dubawa sai a nuna musu a nuna musu a ce kun san wannan sai sai mun santa ce hadal maut ai mutuwa ce sai Allah ya ce a yanka ta mutuwar ita kanta za a sa wuka a yanka ta tilas ta mutu mutuwa ta mutu Allah zai ce yayan aljanna an yanka mutuwa ba mutuwa ku ta zama a cikin aljanna ba fita kuma ku ta jin daɗi kuna morewa ba wato ba iyaka daman iyakar mutuwa ne ku ci ku more ku sha inna ashabal jannatil yawma في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون الله أكبر هكا الله يتي الجنة كتشي كموري كشاكتا yace da su da matansu a rana akan gadajen aljanna suna kishin gire suna shakatawa in Allah ya sa duk muna can za mu haɗin Allah ya sa yadda bi barakati qiyamil layli wa siyam yawmul isnin wal khamisi insha Allah Allah wallahi mun kyautata ma zato Allah Allah mun san ba za ka tautattar da mu ba kuma Allah mun sani cewa dan baka samu aljanna ba ba za ka karu da komai ba kuma ya Allah mun sani in ka samu aljanna dukan mu ba za ka ragu da komai ba Allah tsunduma mu a cikin ta gaba daya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu